وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا 21 ga watan al-muharram shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2000 da goma sha uku a lissafin turawa muna na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a unguwar kofar Nasarawa a cikin birnin Kano idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ba da labari cewa babansa ya yi shahada a ranar yakin Uhud ya bar masa bashi da 'yan uwa a kansa har da yadda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan wato dukiyar da baban Jabir ya bari dabino kenan aka biya har aka samu saura aka raba magada yau za mu tashi akan hadisi na biyar yace magana ta biyar alhamis anhu aizan daga jabir dan abdullahi din komadu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya komu fa ya wanzu Allah ya kan tashi ya yi hudu ba fa ya ta'ala ya yaba Allah ya gode wa Allah wa yusni alaihi bima huwa ahlun lahu ya yaba Allah da abin da Allah ya cancanta wa ya yana cewa man yahdihi Allah fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa batar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi kun ba wanda ya isa shirya da shi inna khairal hadisi kitab Allah mafi alherin zance shine littafin Allah alqur'ani kenan wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi alherin shirya ita ce shirya na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma su ne kirkirarrun abubuwa wa kullu muhdasatin bid'a dukkan kirkirarren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan wata bata tana wuta Allah kiyaye wa kana idza zakara sa'a ihmarrat aynahu manzo Allah idan yana magana tashin alkiyama wato idan sa sai su jajawur saboda bayani ne akan tashin alkiyama wa ala sautuhu wa shadda ghadabu sautin manzon Allah sai ya daukaka fushinsa kuma sai ya tsananta ka annahu munziru jaishin kamar dai yana gargadi ne da zaburar da rundunar yaƙi sojoji waɗanda za su tafi jihadi ka san soja idan za a zaburar da shi ba a yi a hankali zaburarsa ake a su kwane shi da gaske saboda ya tafi da ƙarfinsa ya dawo da ƙarfinsa to in dai annabi yana bayani akan tashin alkiyama to kai ka ce rundunar yaƙi ne a gabansa yana zaburar da su cewa a kimtsa yana cewa sabbahakum wa masakum sabbahakum wa masakum yace yana nufin baghatakumul aduwwu sabahan wa masa kamar ga abokin gaba ya zo muku ba zato ba tsammani ba aune da safe ko da yamma don Allah yana cewa man taraka malan fali wa rasati duk wanda ya bar dukiya to na magadan shi ne wa man taraka daya'an aw daynan fa alayya duk wanda ya bar iyali shine daya ya bar nauyin iyali ke fa ilayya ko bashi ya bar nauyin bashi a wannan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa alayya wa ilayya yana kaina kuma a zo mun da shi ni zan biya wa ana waliyul mu'minin ni ni ne majibancin al'amarin duk mumin a wata riwayar wa ana aula bil mu'minin ni na fi cancanta na fi ƙaunar dukkan wani mumin da kankansa a wata riwaya bi kulli mu'minin min nafsihi duk wani mumini da ka sani a ran shi to na fi shi ƙaunar kansa da kansa duk imaninka duk takawanka duk yadda kake son kanka da kanka to manzo Allah ya fi ka kaunar kanka da kanka sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe lokacin da aka samu wadata musulunci ya samu wadata to annabi yana ma biyan bashin ko ba ka bane yana taimakawa ya biya bashin wannan hadisin akhrajahu muslim wal nasa'i wal baihaqi fi sunan wa fil asma'i was sifati wa ahmad imam an-nasa'i da baihaqi suka ruwaito a cikin al asma' was sifat da imam ahmad kuma siyakin nasa ne da abu nu'aym a cikin hilya wa ziyadatul ula lahu qari na farko na shi abu nu'aym ne wal nasa'i wal baihaqi da imam an-nasa'i da baihaqi wa isnaduha sahihun ala shart muslim isnadin hadisin ingantacce na bisa sharadin imam muslim wa ziyadatu asaniya lahu wa lil bayhaqi qari na biyu na imam muslim ne da imam al bayhaqi wa thalitha wa rabi'a li ahmad qari na hudu duk wanda yazo a cikin bracket bracket din nan ma'ana tsakanin baka guda biyu din nan to na uku da na hudu na imam ahmad ne da kuma riwaya ta biyu ta muslim wa fil babi an abi hurairah inda shaykhaini wa ghayrihima a wannan babi a wannan hadisai da suke magana akan wannan daukan nauyin biyan bashi abu hurairah ya ruwaito kamar yadda imam bukhari da muslim suka ruwaito da wani sunsu as-sadis magana ta shida an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana cewa man hamala min ummati daynan thumma shahida fi thumma jahida fi qada'ihi famata wa lam yaqdihi fa ana waliyu manzo Allah yana cewa wani albishir wani hadisi shine albishir da za a yi wa wanda suka ci bashi saboda talauci da bukata manzo Allah ce duk wanda ya ci bashi a cikin al'umma ta kowaye inda cikin al'umma manzo Allah ne ya je ciwo bashi kuma yayi kokarin ya biya bashin nan Allah bai bashi dama da ikon ya biya bashin ba har ya mutu famata ولم يقضه بسامو بيا با manzo Allah ce fa ana waliyu ni ne majibincin al'amarinsa ni zan biya masa malam kaji shugabanci ba idan akwai kuɗi in dai akwai dama to ayi wa al'umma hidima a taimaki al'umma a musu hanya a gina musu asibitoci a gyara musu makarantu su samu tacaccen ilimi a kawo wadatattun likitoci a daina yajin aiki a jami'o'i a daina dukkan abin da ake yi na kukar kamfar kuɗi tun da akwai kuɗi a ƙasa akwai kuɗi yadda za ka gane akwai kuɗi ka hau titi ka ga motocin da mutane suke hawa ba kuɗi kwai talaka dai shi yake shan wahala kuma akwai kuɗi sai dai kuma akwai gafiyoyi da beraye akwai masu jido wannan dai shine hakikanin lamari kuma fatan mu Allah ya sa mana tsoron Allah Allah ya sa mana tausayin na ƙasa da mu Allah Allah ka raba mu da sha'awar cin dukiyar wani ka duba shugabanci malama da Allah cewa yake duk wanda ya mutu ya ci bashi ya yi ƙoƙarin ya samu ya biya bai biya ba to a zo ni zan biya ina malam ba dole su wannan bawan Allah ba suka ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya manzan Allah zan ba da babana a kashe dan ka rayu in ba da mahaifiyata a kashe dan ka rayu rayuwarka ta fita su muhimmanci annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله manzon Allah kenan shi yafi kowa son kansa da kanshi to yace a zo min ne zan biya kuma ya biya din ya biya shi ma fa ba wani abun bane ba babu abun kokari ne da dabara kurin tunda mazala da ya rasu mai bari alfadara ce da rigar yaki da wata gona a fadar shikenan ba abin da ya bari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aka yi tafi amma akwai waɗanda sai an ɗebi watanni ana irga abin da suka mutu suka bari shekara ɗaya ma ya yi kaɗan wajen har haɗa kadarin suka tafi suka bari amma duk da haka ba sa iya fita sallar jam'i aina ko kuma ka duba mutum ko masallaci dai bai taɓa gina ba wata rana wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ƙauye ita ya tsaya ko ina ba sai ya zo ya tarar da sahabbai ya tarar da manzo Allah cikin sahabbai ya kama manzo Allah ya sha kwalarsa ya murde wuyan annabi a gaban sahabbai za su bubbuge shi annabi ya ce ku kyale shi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka je ka ɗauko mun cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba ya zagi annabi ka je ka bani cikin baitul mali cikin dukiyar ubangiji ba dukiyar abu kazanka ba wanda Allah ya ce to sake ni ya sake annabi mai riwaya ya ce wuyan annabi sai da aka ga alamar wato murdewan wuyan wuyan ya sha yayi alamar jini saboda tsabar annabi ya shaku ya tashi ya shiga gida ya duba nan ya duba nan a kalata a duba babu sai da kyar Allah ya sa ya samu wani dinari kwaya ɗaya na sadaka da ya saura shi daman baya cin sadaka sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauko ya kawo mutumin yana karba ya tashi ya miƙe zai tafi sai manzo Allah ce to zo mana ya zo sai ce to ai sai na rama shaƙe min wuyan da kai kuma ba kuɗi ka zo karba ba gashi nan abin da aka samu sai mutum ya ce to ai mu an gaya mana kai in an maka mummuna abu ba ka rama da mummuna ko haka aka gaya mana a garinmu annabi ya kyale shi ya tafiya su wannan yasa ya je isar da saƙo wa wurin al'ummarsa da jama'a suka ta musulunta ga wani da ya zo ya rutsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bashi ne manzo Allah ya karba rance ya karba wajen shi rance suka yi alkawari sai lokaci kaza ba yahude ne mutumin kafin lokacin yayi saboda wulakanci sai ya zo ya ce wa manzan Allah kudin shi a biya shi kudin shi yana ta fada yana ta surutai yana ta faɗin maganganu sabai suka tashi za su buge shi manzan Allah ya ce ku shiru ku kyale shi ya ce sahibul haqqi a haqqu bil maqal wanda yake da haƙƙi ai shi ya cancanta ya gaya ma duk abin da zai gaya maka tunda yana da haƙƙi a kaina ku ba shi dama ya faɗa abin da zai faɗa sai ce da shi ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza zan biya ba ya ce eh amma ni yanzu nake so a biya ni wannan ya nuna rance annabi ke rance ya bar duniya ya ci rancen kwanan abinci talatin zai kai wa iyalinsa rigarsa silkensa aka same ta ya ba da ita jingina a hannun wani bai yahudi sai da aka je aka biya aka karɓo wannan rigar me yayi da wani abin abinci ne ya karbo ya kai wa iyalin suka ci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haka ya haƙura ya wannan rayuwa da daɗi babu daɗi amma ni da kai za mu ci da safe mu ci da rana mu ci da daddare mu ƙara da wani abu muna da shi aljihu muna da shi a gida mun tara a banki muna da gida ɗaya mun ƙara na biyu mun hada da na uku mun saya a garinmu mun sai wasu wurare mun hada da gonaki mun hada da filaye mun hada da kaza mun sai kamfanoni mun sai kadarori na sai kaza na sai kaza duk na tara ni ni kadai amma kuma ban tanadi kwanakin da zan kashe wannan abun ko zan cinye su ba kana ta tara kuɗi amma baka tara kuma baka tanadi kwanakin da zaka cinye kuɗin ba wala Allah ka tara kudin da za ka yi rayuwa ta shekara ɗari kudin ka za su ishe ka ka shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku to amma matsalar kwanakin da za ka yi kana cin kuɗin su kuma ba naka ba ne baka da su kuma ba a sayar da su kuma baka je ka nemo su ba kuma baka bi hanyar da za ka gyara yan kwanakin da aka baka ajiya din ba baka bi hanyar da za ka gyara su ba wannan shine cikakken butulci da taɓewa da hasara da ɗan adam yake ciki a irin wannan yanayi a irin wannan zamani jama'a abinda wannan hadisin yake nuna mana ashe sahabbai sun yi rayuwa ta haƙuri da juriya ta kai ga haske sun cirance mutum ya zo ya cirance za a yi mai sallah a ce ana bin sa bashi saboda ba hali amma dai yanzu gashi labari dai ya ƙare suka suna can sun tafi yanzu babu abin tausayi irin ni da kai wallahi yanzu mu ne abin tausayi mu ne abin tausayi mu ne damuwa mutum ɗaya idan aka maka lissafin wato rikici da rigimar da ya tara wa kansa wallahi jama'ar garin su ba za su iya ɗaukar rikishin shi ba shi kadai la yubali bai damu ba baya jin cewa akwai wata matsala bismillah wa ni'mal wakil Allah muke roƙo ya ba mu kyakkyawan cikawa حديث الإمام أحمد نيد إسناد صحيح على شرط الشيخين وقال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونهو في المجمع أحمد يروي توش إسناد من كو شين جيد أن قالكو إمام أحمد أشكي مسند كنا وللقبول يطلقون جيدا الثابت الصالح والمجودة الحديث المقبول حديث da aka karba aka aminta da shi shine ake ce da shi jayyid an yadda da shi an aminta da shi as-sabit as-salih wal mujawwada haka imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat har kuma ya zo sai dai yace illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahih rijal na imam ahmad rijal ne ko mazajen imam ahmad mazaje ne na حديث صحيح وفي الفتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة dangane da ɗaliban ilimi wanda yake so ya samu ƙarin bayani dalla-dalla da daɗa haskakawa da faɗaɗawa dangane da hukuncin cin bashi mutum ya mutu za a biya masa ko ba za a biya masa ba ya koma cikin littafin fatul bari sharhin sahih bukhari akwai bayani da fa'idoji masu muhimmanci a dunkule wannan riwaya tana nuna mana duk mutumin da ya ci bashi da niyyar zai biya kuma ya yi ƙoƙarin ya biya amma bai samu damar biya ba to Allah ya ɗauki nauyin biya masa kamar yadda annabi ya bayani akwai riwayar da ta zo ta bayani haka amma fa da sharaɗin ka karɓa ne da niyyar wato ka biya wanda ya karɓi bashi yuridu ada'aha addallahu anhu wanda ya karɓi bashi ya yi niyyar ya biya Allah zai biya masa wanda ya ci bashi da niyyar ta more daman karɓa ya yi ba zai biya ba to shikenan Allah zai halakar da shi kuma Allah bai zai biya masa ba to shine zai shiga wuta saboda wannan bashi Allah ka kiyaye abu na hudu ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim abin da ya halatta ga waɗanda suke ainihin wato a wurin mamaci in wani abu ya faru da wasunsu wa ya juzu lahum kashfu wajhil mayyiti wa takbiluhu والبكاء والبكاء عليه ثلاثة أيام وفي ذلك أحاديث ما لن يتشي أبو نشاء تقص يا هلتا قوانا نسكي زوني أقصد قاوة يا عند متين يموتو أبوتي فسكسة أغا فسكسة كي إن أنقداما آئية سنبنتر فسكر ممتي آئية كوكا ba na ihu wayyo Allah na shiga uku ba kukan zubar da hawaye da nuna damuwa iya kwana uku akan haka din akwai hadisai daman kasan shi malamin hadisi in ya faɗi magana sai ya ɗauko hadisi ya tokare zancensa da shi ya ce hadisin farko daga jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wannan bawan Allah Allah ya datar da shi bini bini an jawo hadisi kaji an ce Jabir dan Abdullah to malam sun karar da rayuwarsu ne akan neman ilimi karatu karantarwa suna zaune wajen annabi kullum suna karban ilimi wasu ɓata rayuwarsu da yawace yawace mara amfani ba yau ga shi jabir yana kwanci ana ta radiyallahu anhu muna masa addu'a shekara wajen dubu watakila da mutuwar shi lamma kutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi wa abki abki yace yayin da babana ya rasu aka kashe shi sai na zo saboda tausayi da jin kai ina bude fuskar babana ina kuka wa hauni jama'ar mu mutanen gidanmu suka hana ni wannabi sallallahu alaihi wasallama la yanhani manzon Allah yana gani na bai hana ni ba kula da wannan maganar na bude fuskar babana na gani na fashe da kuka jama'a na gida suna hana ni amma baban annabi bai hana ni fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama farufi'a take annabi yayi umarni yace a dauke babana tunda an gama shirya shi an yi komai a dauke shi a je a binne shi فجعلت عمتي فاطمة تبكي سيغا إناتا هو غوغونا فاطمة تتي عما غوغو فاطمة تنا تكوكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزغ الله تيرا دا من شاء الله ثبت أغريش يتي تبكينا أو لا تبكينا ki kuka yake Fatima ko karki kuka ma zalatil mala'ikatu تذله بأجنحتها حتى رفعتموه ki kuka ko karki kuka mala'iku ba su gushe ba suna yi masa inuwa da fuka-fukinsu har lokacin da kuka ɗage shi daga nan gurin ma'ana Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban jabiru ibn abdullahi mala'iku sun lullube shi da fuka-fukinsu lokacin da ya mutu din jabir yana kokarin bude yana kuka annabi yana kallo ashe mala'iku sun masa rumfa Allahu akbar inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا lalle Allah yana da wasu bayinsa sun saki duniya saki uku sun ji tsoron duniya sun ji tsoron fitinar duniya ba su damu da ita ba sun haƙura nazaru fiha falamma alimu sun duba duniya sun bincika duniya yayin da suka sani cewa wannan duniyan laisat li hayyin watanan ba wurin zaman rayayye bane ne wallahi wannan duniyar ba wurin zaman raye ba ne ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniya nan ta zama kamar wani kogi da za su hau kwale-kwale da za su ƙetare shi duk wanda yake cikin kogi baya jin cewa zai zauna a kogi dan ba wurin zaman sa bane wattakhadu sa'iral a'mali fiha sufuna sai suka riki sauran ayyukan su na kwarai shine jirgin ruwan da zai ƙetarar da su daga kan wannan ainihin kogi ka duba wannan bawan Allah baban Jabir dan Abdullahi shi yanzu bai san an masa haka ba to malam har yanzu akwai bayin Allah da Allah yana mutunta su ya girmama su za a iya turo mala'ikun su lullube su su musu inuwar Allah yana da bayi fa wallahi Allah yana da waɗanda yake son su duk yanda al'amura suka lalace malam akwai mutanen da har yanzu suna rike da Allah kuma wannan duniyar sun ɗauke ta zaman tsautsayi ne kurum za su yi amfani ne da ita su bi Allah kurum wannan hadisa yana nuna mana ashe akwai kukan da ba a hana ba dan kuka na zubar da hawaye dan an maka mutuwa ba za a hana ba malam babban dalili shine gashi a gaban annabi aka yi sallallahu alaihi wa sallama bai tsawatar wa jabir ba أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله الله كافي منا الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث نبي لغنا عائشة الله كارمتي داتك تشيوا أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنحة هو بالسنحة حتى نزل فدخل على المسجد سيدنا أبو بكر يا فسكنتو يا تفوينا كان دوكنسا daga wani gidansa a wata unguwa ko wata gonarsa da ake ce da ita asan wurin ana cewa asan ko kuma asin duk ana faɗa yana zuwa sai shiga masallaci wa umarun yukallimun nas wannan lokacin da manzon Allah ya rasu kenan malam sahabbai suka shiga cikin rudu da bacin rai da damuwa ana ce sai muka ga madina ta yi baki ta yi duhu umar kuma saboda ya tsaba ya shiga cikin rudu da damuwa sai na umar zuwa ya hau kan mumbari na masallaci annabi ya zare takwabi ya ce duk wanda ya ce muhammadu ya yi wa fati yaro sai na sare wuyan shi malam saboda tsaba tashin hankali ya gama rudewa lokacin da aka yi rasuwar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to abokin sai na abubakar baya nan yana can wani gidansa a wata gonarsa a asinha ko asanha sai ji labari furtuk furtuk furtuk furtuk ya taho da dokinsa kawai sai ya shiga ta masallaci yana shiga ya tarar da sahabbai kowa ya yi jugum masu zubar da hawa yana zubarwa wasu suna jiran ikon Allah wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne su aliyu su abbas su kusam su fadl dan abbas su aisha sauran mata annabi kuma ana cikin gidan annabi ga manzan Allah a kwance dai Allah ya dauki rai Umar ya hau kan mumbari malam ya fara fada ya zare takwabi sai na Abubakar ya zo a wannan riwayar bai ce masa komai ba sai ya wuce ya shiga gidan daman gida kam gidan abokinsa ne kuma gidan surikinsa ne sannan gidan esta ce kuma a ɗakin esta annabi ya rasu haka Allah ya ga dama da annabi ya zo zai rasu ya rasu a ɗakin aisha ba ma a ɗakin aisha ba a hannun aisha ba ma a hannun aisha ba a kirjin aisha ba ma a kirjin a haɓarta ta ce mata bai na haƙinaci wa zaƙinaci ta ce abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzan Allah ya wuna ne ta ce kuma a ɗaki na aka binne shi aka yi rikici aka yi saɓani ina za a binne annabi sai na abokar ya ce yau aini na ji annabi yana cewa mu annabawa duk inda muka mutu anan ake tona abin ne haka aka ɗauke shimfiɗar annabi a ɗakin aisha aka ɗauke shimfiɗar inda ya rasu ɗin janye shimfiɗar kurin aka aka tona rami aka sashi a wurin har duniya ta tashi yana wurin kuma a nan zai tashi kiyama Allah zai tashi kiyama a ɗakin aisha yanzu in ba musulma ba ce kamar yadda wasu suke la'antanta ko suke cewa kafira ne yaya Allah zai ɗauki manzon Allah ya ɗauki ran manzon Allah hannun aisha kai al'aisha ta dace aisha ta more gidan abubakar ya yi albarka a falillahi alhamdu wal minna wannan kadai ya ishi aisha yana shiga falam yukallimin nasa hatta dakhala ala aisha abubakar yanzu ko kamanta gashi nan ya shigo bai yi wa kowa magana ba ya wuce cikin gidan directly dattijo kenan sai na abubakar dogon mutum ne ga natsuwa aka ce ko sahabbai su gan shi ma sai ga ana kikkin tsawa da abubakar Allahu akbar babban abokin manzon Allah malam ga kamala ga kunya ga mutunci ga arziki ga wadata ga tausayi ga jin kai ga tsabar imani imanin da ya fi na kowa a duniya ya wuce bai wa kowa magana ba sai shiga wurin yasa aisha fatayammaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kurin sai ya fuskanci inda annabi yake directly yin horon yana zuwa sai ya tarar da manzon Allah a kwance rai yayi halinsa an lullube shi da kyalle kalmar tayammam tana nufin kasada ya nufaci inda annabi yake wa huwa musajjan bi burdati shibara an lullube shi da wani bargo wanda aka kera shi a ƙasar yaman kamar yadda muka yi bayani shibara ala wazni inaba bargo ne na ƙasar yaman abubakar yana zuwa sai sa hannu ya buɗe iya fuskar annabi ya buɗe ta ya ga annabi iru da mu zucewa tabbas lalle annabi ya yi wafati yana ganinsa sai ya sunkuya sai a kabba alaihi sai ya rungume shi ya kifu a kansa kabbalahu baina ainai ya sumbanci manzon Allah a tsakanin idanuwansa guda biyu malam ka kwatanta wannan lokaci da sayyidina abubakar ya tarar da gawar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaya za ka kwatanta wannan ranar sannan yaya za ka kwatanta wannan damuwa da sahabban annabi suke ciki mutum da ya fi kowa a duniya yau an yi hasarar sai ya tafi ga annabi nan yana nan amma ba rai innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce lalle kai Muhammadu za ka yi wafati kuma kuma sai kun mutu thumma innakum inda rabbikum tahtasimun sannan za ku koma ubangijinku kuma ana muku hisabi kuna jidali kuna jayayya ina waɗanda suke cewa ai manzo Allah bai wafati ba to yana ina a'a ai manzo Allah ai bai mutu ba to yana ina ina yake haka wannan wannan magana ba haka bane ba wato mai hankali ma bai kamata faɗi wannan magana ba sun banci annabi sun mabaka abubakar ya kasa mallakar kansa malam take malam jikin sai yanke kawai sai ya fashe da kuka فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله ya ce ya manzan Allah fansarka mahaifina da mahaifiyata na miƙa su in fanshi ranka ya manzan Allah ina ma da in ba da babana ina ma da in ba da mahaifiyata don ka rayu ya manzan Allah ya nabi Allah ya annabin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah bai zai taba hada maka mutuwa guda biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma kayi ta ammal mautatu allati alayka faqad mittaha mutuwar da Allah ya rubuta maka ka riga ka yi ta yau a wata riwayar laqad mittal mautata allati la tamutu ba'daha haƙiƙa kayi mutuwar da ba za ka sake wata mutuwar kuma bayan ta ba hadisin Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i wa ziyadatu lahu fi riwaya wa ibn Hibban fi sahihi wal Baihaqi wa ghayrihima idan ka koma cikin sahih bukhari akwai ƙarin bayani ya kawo kissa doguwa sama da wannan da ya zo a wata riwayar aka ce sayyidina abubakar ya fito sai ya zo kuma ya warware matsalar da al'ummar musulmi suke ciki umar fa ya yi zafi ya ce ba a isa ce annabi ya rasu kuma shi sayyidina abubakar ya tabbatar manzo Allah ya wafati yana zuwa ya tarar da Umar akan mumbari ya ce ya Umar ijlis kuma yadda Imam Zahabi ya kawo cikin siyar alamin nubala zauna ya Umar ka ji maganan dattijawa dattijo kenan ce zauna saboda ya ga Umar yana cikin damuwa a wata riwayar aka ce Umar ko sauraron sama yayi yana rike da takwabi jikinsa yana zakami yana fada cewa ya za a ce annabi ya yi wafati ya sake kiran sai ce ya umar idris umar bai iya sauraron sa ba lam ya tamalak nafsahu bai iya mallakan kansa da kanshi ba a wata riwayar aka ce da sayyidina abubakar ya ga al'amarin nan yayi zafi bai saurari umar ba kawai sai shi ma ya kau ya kama magana ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas ya ku mutane من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات yace ya ku mutane duk wanda yake yi wa Allah bauta wanda ya san bautar da yake yi wa Allah yake yi wa bawa Muhammadu yake yi ba to fa inna Allah hayyun la yamutu Allah rayayye ne baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ko gyangyaɗi baya kama Allah ballantana bacci ballantana kuma mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wanda kuma daman bautarsa wa muhammadu yake yi a rayuwarsa to yau dai sai haƙuri muhammadu ya rasu محمد يا رسول قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سيدنا أبو بكر كرنت وانا آيوين كلهم سيد أبو آيوين نشي سورة آل إمران أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Muhammadu fa ba kowa bane face manzo ne daga cikin manzannin da suka shuɗe suka gabata in mata yanzu idan Muhammadu ya yi wafati ya rasu au utila ko kuma aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku koma kafirci to duk wanda ya juya baya ya koma kafirci falan ya zura Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wa sayajidillahu shakirin da sannu kuma Allah zai sakaya ga masu yi masa godiya وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا دama ai ba wata rai da za ta mutu in ba da izinin Allah ba so Allah ya kawo wa manzan Allah izininsa yau kuma wani abu ne rubutacce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين nawa nawa ne cikin annabawan Allah ba Muhammadu kaɗai ba waɗanda Allah ya ɗauki nan suka tafi nawa nawa ne cikin annabawan Allah wanda suka je yaƙi suna tare da ribiyya ribiyya tarin jama'a dubun dubata kenan kasir masu yawa kama wahanu lima asabahum fi sabilillah mutane ba su yi rauni ba dangane da abin da ya same su saboda Allah wajen kakkashe su da aka yi wa ma daufu ba su zamanto masu rauni ba wa mastakanu ba su gaza ba Allah yana son masu haƙuri ku zama masu haƙuri Allah ya yi wa ma'amzan Allah wa fati mana aka ce sai na umar wannan takobi sai kyalam ya faɗi ga sai ya ce wallahi waɗannan ayoyi da sayi na abubakar ya karanta su yanda ka san yau aka saukar da su haka na ji ka ji amfanin dattawa ko idan al'amura ya rikice ya rikice ya rikice al'amura suka rikice to sai a je a samu dattawa su ne suke da zurfin tunani suka dade a duniya suke da haƙuri suke da juriya to su ake ba wa dama sai su yi wa al'umma tunani mai kyau musamman da cijin da Allah ya masa arziki ga nisan kwana ga gogewa a rayuwa sannan kuma ga addini irin waɗannan mutane wato jari ne ba wai a haɗu gaba ɗaya ƙasa kowa ya zama ruɗaɗɗe ba da wanda thinkers din da ya kamata su yi wa mutane tunani da waɗanda za a yi musu tunanin kowa ya shiga rudu babu nutsuwa an rasa inda za a sa kai ba haka aka zo aka ci fama banzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo za a yi masa wanka aka yi ta sabani daman suwa suke manzon Allah wanka Abbas fadl dan Abbas Usam da Ali bin Abi Talib waɗannan su ne dangin annabi su ne suka yi masa wanka to da suka zo za su yi masa wanka sai su ɗin sai kansu ya rabu gida biyu sai wasu suka ce a cire wa annabi kayansa a yi masa wanka sai wasu suka ce a a ya za a cire wa annabi kaya za ku iya yi wa annabi tsirara a a suna cikin wannan kawai sai suka ji sauti a bayan gida لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغسلوه في ثوبيه kakku yadda ku kwaɓe annabi kakku yadda ku yi manzan Allah tsare shi ku wanke shi a cikin kayan shi sai aka har hada aka wanke annabi haka waye yayi Allahu a'lam an gama wannan malam sahabbai sun shiga rudu sun shiga damuwa ta yadda yi wa annabi sallah saboda cinkoso cincirin da jama'a ta yawa yaya ma za a yi a ɗauko na ashin a ɗauko gawar a fitar da ita ma ba zai yi ba malam haka aka yi ware sai dai aka zo aka yi wa manzan Allah sallah mutum ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku uku uku jama'a jama'a jama'a jama'a wata sallah ta gata kowa zai zo ya tsaya ya kabbara Allahu akbar ya yi wa manzan Allah addu'a addu'a addu'a addu'a addu'a sai ya gama ya sallama ya ba da wuri sai a ce waɗannan ku shigo haka aka yi wa manzan Allah sallah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi ba ɗauko shi aka aka shimfiɗa shi jama'a duka suka haɗu aka yi mai sallah ba kuma wannan ai ya fi morewa a gware da gaske haka zo za a binne annabi wani irin kabari za a yi mai za a masa shiku ko lahadu mun yi bayanin wannan daga ƙarshe dai aka Allah ya kaddara aka yi masa lahadu aka tona kabarinsa aka yi masa lahadu aka sashi sannan kuma aka zo waye zai zama halifa bayan manzan Allah mutanen madina suka ce daga cikinsu ne saboda ai yayi hijira daga makka ya baro makka gaba ɗaya ya dawo garin su so a cikin dan madina a cikin yan madina za a zaɓi wanda zai zama halifa suka ware suka je wani gida suka yi ta mitin su ma mutanen makka almuhajiruna su ma suka yi ta mitin suna tattauna suka ce a cikin yan makka ne ai saboda falalar muhajirun dan maza Allah ce da ba dan falalar hijira ba da darajar hijira lakuntum ra'an min al-ansar da na so in zama cikin mutanen madina amma falala da darajar hijira ka yi hijira daga makka zuwa madina ai wannan darajar ce wannan ta sa dattawan sahabbai dole aka shiga aka fita aka shiga aka fita ga sayyidina abubakar waye aka isa ai magana sa bayan abubakar yana nan waye wannan akwai wani dattijo bayan shi wallahi babu suka haɗu da kansu suka je suka sulhunta aka daga hannun sayyidina abubakar aka ce ya masa mubaya shine halifan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam daga nan ya zama halifa shikenan kuma an rufe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ci gaba da gudanar da al'amura ya kamata ka nutsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi kansa da ake kansa ake ƙaunarsa ya yi wafaci ya bar duniya kuma an naɗa wani a bayansa an ci gaba da gudanar da abubuwan da aka saba aka ci gaba kana tsammanin in kai ka mutu al'amura za su tsaya ne wallahi ba abin da za a canja yau in ka mutu wannan titin sai an ci gaba da bin sa yau in ka mutu mai kosan unguwan nan sai ta toye kosanta yau in ka mutu gidan rediyo sai sun yi aikin su yau in kai mutu yan kasuwa za su bude kasuwar su babu abin da zai canja kai da ka mutun dai kai ka san me ka je ka tarar intabihu ya ibadallah wallahi muhimmatu mu yi tunani mu zurfafa tunani mu san wani irin shiri muke yi na gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala bayan mun bar wannan duniyar faniya ƙararriya wanda ba ta da tabbas الثالث عن عائشة أيضا فقال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت وترانا من ذا الله يشي قولهم عثمان بن مظعون على حال اللوكة يا رسول شين أبو الصائب فكشف عن وجهه ya bude fuskarsa kun ga muhallin shahidi ya halatta a bude fuskar mamaci sun ma kabba alaihi fa qabbalahu ya rungume shi ya kifo a kansa ya ya sumbance shi irin yadda abubakar ya masa shi ma a shiga shi yayi wani wa baka annabi ya kuka saboda mutuwar usman bin maz'um hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnatayhi mai riwaya yake cewa na Aisha suke cewa wallahi sai da naga hawaye yana zuba a kuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karkashin idansa kaga wannan ya nuna ba laifi kukan da zaka zubar da hawaye dan an maka mutuwa imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya inganta shi da imam al-baihaqi da wannan su kuma yana da walahu shahidun bi isnadin hasanin yuraja fi majma'i zawaid a koma cikin littafin majma'i zawaid za a same shi kuma tabayyana anna fihi da'afaini imam albani ya ce daga baya bayyana cewa wannan hadisin yana da masu rauni guda biyu undur kashful astar ko ma littafin kashful astar akwai karin bayani mujalladi na daya shafi na 383 wa qad kharrashu fi dha'ifa wannan hadisin na fada shi a cikin silsilatul ahadith dha'ifa hadisi na 6010 الرابع أنس رضي الله عنه قال hadisi na kudu da yake nuna halarcin in mutum ya rasu a bude fuskarsa a gani daga anas yake cewa da khanna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi saif wa kana zi'ran li ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim fa qabbalahu wa shammahu mun shiga ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wurin abu saif abu saif din nan shine zi'r in an ce zi'r ana nufin mijin matar da ta shayar da Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan manzon Allah dan gidan Mariyatul Qibtiyya alayhi salam wannan yaro mai suna Ibrahim al-Mu'azzam wanda lokacin da aka haife shi manzon Allah yake cewa walida li ghulamun al-bariha an haifa mun da yaro jiya wa sammaituhu bismi abi Ibrahim kuma na sa mata suna da sunan babana annabi Ibrahim yayi takwara ke wannan shine asalin yin takwara a musulunci to mun shiga mijin wacce take shayar da Ibrahim kusan su larabawa suna da al'ada idan aka haifi yaro a nan to sai a ɗauke shi a kai shi ƙauye don a shayar da shi saboda iskar ƙauye ta fi kyau al'adar ƙauye ta fi kyau kuma yaran ƙauye ya fi kyau ba a lalata shi ba baki ba su shigo suka lalata yaran ba manzala yana zuwa yana ganin sa ya rasu ya buɗe fuskarsa ya sumbance shi ya shanshane shi sun madakala alaihi ba da zalika wa ibrahimu ya judu bi nafsihi bayan wannan wani lokaci sai ga sai manzo Allah ya shiga sai ya tarar da wannan yaro nasa ibrahim al-mu'azzam wato yana cikin yana cikin rashin lafiya baya jin daɗi kenan فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفاني سيغا اذا من الله yana zubar da hawaye. wancan karo ya shiga ya same shi ba lafiya wanda Allah ya sumbance shi ya rungume shi tunda dan shi ne ko sannan ya zo ya sake dawowa karo na biyu yana duba shi ya ga yaron nan yana cikin yana ji yana jin jiki shine ya judu bi nafsihi irin ya kusa mutuwa kenan sai kawai annabi da ya ga yaron nan yana wahala sai idan sai yana zubar da hawaye wannan yana nuna manzon Allah yana da tausayi faqala lahu abdurrahman bin auf to a wannan tafiya ta biyu da Abdurrahman ibn Auf aka ji sai yace da shi wa anta ya Rasulullah ya manzo Allah hadda kai kuma kai da kana ai kuka kuma gashi kai ma kana yi fa qala ya ibn Auf sai manzo Allah ce ya kai Abdurrahman dan Auf inna rahmatun wannan hawayen fa ba na kuka bane na zubar da hawaye haka kurun a'a kukan rahama ne kukan tausayi kukan jin kai ثم أتبعها بأخرى wanda Allah ba sai sake zubo wasu hawaye kuka saboda annabi ya tasirantu da mutuwar yaron nan Ibrahim al-Mu'azzam ka san mutuwar yaro tana da zafi wani lokacin ta fita babba musamman yara da suka dan fara tasawa kadan suna da shiga rai فقال إن العين تدمع النبي يستاكي كوكا yace lalle ido zai zubar da hawaye wal qalbu yahzunu zuciya za ta yi bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma ba abin da zamu faɗa sai dai abin da zai yardar da ubangijinmu kun ma'ana duk bacin rai ba za mu faɗa abin da zai fusata Allah ba duk bacin rai ba za mu faɗa abin da za mu fada cikin fushin Allah ba wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun manzo Allah ce ya ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai wannan yaron yaron su kenan wannan hadisin imam bukhari da imam muslim wal baihaqi bi nahwi suka ruwaito shi wanzur ma sabaq duba hadisin da ya gabata akwai ƙarin bayani yace al-khamis na biyar na ƙarshe a babun ana abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu daga abdullahi bin ja'far Allah ƙara masa ya dace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amhala ala ja'farin salatan an yatiyahum ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم جعفر ɗan'uwan علي بن أبي طالب kun ga aikani yake ga annabi lokacin da ya rasu ya yi wafati annabi ya yi jinkiri bai je gidansu ya musu ta'aziyya ba sai da ya kwana uku sai ya je sai ya ce da su to daga yau duk wani wanda zai yi kuka kuma daga yau kwana ukun nan ya isa ya isa haka don kai ya zama gargajiya kai ya zama al'ada a da abun ana ta tisawa ana ta maimaita ba a so ya isa bayan kwana uku to shi kenan duk wanda zai koke kokensa shi ma fa ba kukan wayo Allah na shiga uku ba na faɗa na maimaita na zubar da hawaye na nuna damuwa to kai ya wuce kwana uku kuma ya ce kar ku sake yi wa ɗan uwana kuka bayan waɗannan kwanakin alhadis imamu abu dawuda da imamu nasa'i suka ruwaito wannan hadisin wa isnadu sahihun ala sharti muslim hadisi kam isnadin sa ingantacce ne a bisa sharadin imamu muslim wa sayati lafzuhu fi ta'ziyya wannan lafazin sa zai zo a cikin babin ta'ziyya insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala ya ku yan uwana wannan abin da yake nuna mana cewa sha annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan alaka da sahabbansa ta yadda idan an yi mutuwa yana zuwa gidajensu a matsayinka na babba matsayinka na jagora yana da kyau lokaci bayan lokaci idan an yi mutuwa to a rinka ganin ka a gidan mutane kana gaishe su kun ga yanzu manzo Allah da kafa sai taka ya je gidan Ja'far ai kun ga dan uwansa ne kanin shi ne kada a ce a shi saboda shi manzo Allah ne shi ake zuwa a yi wa ta'aziya eh ana zuwa ana masa taziya amma shi ma kuma yana zuwa kaga dai idan sarauta ne ko girma ne ko ɗaukaka ne ko matsayi ne ko nuna isa ko daraja wajen Allah akwai wanda ya kai annabi to annabi yana takawa da kafar sai je gidan mutane masu taziya wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kuma wannan yana ƙara ƙauna mabiya sai su soka su ga cewa yau wane da matsayinsa da girmansa da kansa ya zo wurina ya zo ya mun taziya to kaga wannan abu ne mai kyau kwarai to wannan abin da ake cewa wai su manya wai ba sa zuwa taziya wai sai dai aje a yi musu wannan al'ada ce gargajiya ne ba addini bane ya zo da shi a yi hakuri a fita kurin aje a yi taziya don taziya addini ne kamar yadda za mu zo mai bayani insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd wannan bawa Allah yana cewa wai wasu mutane suna ainihin wato a kafa hujja da wasu raunanan hadisai ko suna inkarin wannan magana na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi har ya ba da jinginar rigarsa ko sulkensa a hannun ba yahudi aka daga baya aka biya wai ya za a ce wai akwai su abubakar su umar wai su bari wai ya ci bashi to wannan ai magana ce kurin ta molanka kawai hadisi ya tabbata ya inganta وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجره مرهونة عند يهودي zamu zo ma mu karanta a nan gaba su dan wani ya zo yana surutu ya ce ba haka bane to sai ka duba wa ya zo da ilimi wanda ya zo da ilimi sai ka dauka shi wancan sai ya kawo hujja tabbatacciya da ta nuna ba haka bane ba a karyata wannan din shi sharrin dan bid'a da kawai sai kori hadisi kawai da ka ra'ayi kawai to me ne wani abu ne ai ba wani abu ne dan an ce ya ci bashin abinci ya ba da jingina wannan yana nuna tawadu'un annabi kuma yana daɗa nuna ma cewa duniyar ba komai ba ce ba gidan zama ba ne kuma bai ɗauke ta komai ba kuma wannan darajar annabin ma ya ƙara inda ba cewa aka ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi ba sokar wannan ya dame ka kuma shi daman dan bida haka yake duk lokacin da za a kawo nasi sai ya yi kokarin kawar da shi amma na sha gaya muku duk wanda zai gaya muku magana ya gina ku akan ilimi kai ya gana ku akan son zuciya ko surutu kawai ba hujja a a ba da dalili hujja yanzu kaga sai kawo muku hadisi ko buhari ko muslim ko aya qur'ani ko na sai kare ta wannan magana shikenan ba kawai zai ce ya za a ce akwai wani akwai wani sai mutane su gaskiya ba da wannan ilimi ne wannan wannan ba ilimi bane ai surutu ne kawai wannan dan siyasa ma da bai san komai zai iya zuwa ya yi adireshin mutanen gari ma gaba daya ya wannan ba akwai yan siyasan da sun shahara in sun ga dama sa kuka in sun ga dama sa ku dariya ba sau ne a ciki shi kuma wannan ba Allah cewa yake wai shi yayi digiri har yayi PGDE ya yanzu yana yin masters ya dade yana neman aiki bai samu ba yace idan muka je interview sai a ce ina dan wani ina dan alhaji wani ina wanda dan majalisa ya turo ina wanda sanata ya turo ya ce mu ko kallon mu ba a yi 'ya'yan talakawa bala ya halatta ni ma na je wajen wani alhaji ko wani sanata ko wani dan majalisa ya turo ni kwarai kuwa ya ce wai tauhidinsa bai rushe ba ba wani alaka wani rushe alfarma ce fa ka je ya maka tunda kasar ta lalace sai wani ya tura ka sai ka je a tura ka din kan gabaran gaya muku duk wanda yake nemo wani abu ko jami'a ko makaranta ko aiki in dai ka san wani da zai taimaka ma je kaurin sa yasa ai magana a dauke ka ba laifi bane a shari'a matukar ka cancanta matukar ka cancanta so sai ku je Allah kawo mu lokacin da yan talakawan za su samu cikakken yanci su ma a ɗauke su wannan shine hakikanin suran najeriya a yanzu wani ya ce yanzu wai gado ma a wasu asibitocin idan ka jira a kwantar ma da mamaci sai kana da wani gado fa sai ka je ka ga gadajen a ce duk they are occupied an yi occupying ɗinsu akwai inda ma sai ka ba da cin hanci ma ko kwanan nan wani ya gaya mu ya kai majinyacinsa suna zuwa dai Allah ya taimake shi wawura ya je gagadan kafin a kawo majinyacin asibitin dole lafiyayye aka sa ya zo kwanta akan gadon ya zauna akan gadon ya kwanta saboda in sun bar wani wurin wani zai zo ya karbe shi ya je ciwa-ciwa a ba wani wai har ciwa-ciwa gado fa na asibiti har ciwa-ciwa sai ka ba da ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku watakila kafin ma a baka ma damar ka kwantar da mara lafiyanka saboda tsabar ƙasa ta lalace ya taho da mawacin nasa ma kafin a kwantar da shi a asibitin ma a mota ma ya mutu yana jin labari sai tashi ya daga ya bar gadon me ya hukuncin abincin da ake kaiwa gidan mutuwa sunna ne abu ne mai kyau idan an yi mutuwa a taimaka wa gidan mamata a kai musu abinci manzo Allah ne faɗa isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yashghalu wannan ja'far din da ya rasu annabi ya je ta'aziya bayan kwana uku lokacin da ya rasu annabi ya ce ku yi wa iyalan gidan ja'far abinci a kai musu saboda abin da zai shagaltar da su ya zo musu idan da aka yi mutuwa ina za su iya shiga cikin kicin su haɗa wani gishiri da barkwano da daddawa a gyara miya a yi wani abu ba su da nutsuwa so sai dai su zauna a kawo musu makota su kawo musu haka ake yi wannan sunna ce idan an yi mutuwa a gidan makocinka da Allah ka sa iyalinka su dafa abinci iya dai kwanakin da ake ta'aziyyar nan dai a kai musu mai kai gudunmuwar ruwa ya kai mai kai gudunmuwar dafaffen abinci ya kai mai kai danye ya kai mai kai wane ne ya kai wanda za a tura mata su taimaka da yi ma duk akai wannan yana da kyau wannan ce assalamu alaikum malam wace addu'a ake idan an yi sujudu shukur sujudu shukuri ita ce sujjadar da ake yi don nuna wa Allah godiya yayin da abin farin ciki ya same ku wataƙila kana neman jami'a a wace jami'a makaranta kana fita yanzu nan sai aka ce ma ai albishir ai ai ka samu albishir a wata ƙasa take ko ba alwala ko ba komai sai ka ka kafa goshinka a ƙasa kuma ba sharadi ne sai ka kalli gabar ba ana gaya ma abun farin ciki kurin ka durƙusa kawai ka kifa goshinka ka kafa goshinka a ƙar wannan ita ce sujudu shukuri ba sai an yi alwala ba ba sai an kalli gabar ba inda alwala yayi in an kalli gabar yayi in ba kalli gabar ba yayi in ba yi alwala ma yayi to wannan sujjadar shukur din me ake karantawa wasu malamai sun ce ba abin da ake karanta kawai abin da ake bukata ka yi sujjada kurin sujjada kurin yin ta kawai ibada ce wasu sun ce kuma a iya karanta wannan sujjada da aka ce a karanta a sujudu tilawa sujjada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan ce malam idan an gama ikama an ce la ilaha illallahu sai na ji wasu mutane suna cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta bai halatta ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an yi ikama ku faɗi irin abin da mai ikama ya faɗa irin abin da ya faɗa kan ku rage kan ku ƙara so yanzu kalma ɗayan ka ƙara ka zo da bida saboda mai cewa aka yi word to word abin da ya faɗa za ka faɗa ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa shadu an la ilaha illallah kai ma faɗi shadu anna muhammadar rasulullah ka faɗa hayya alal sala faɗi hayya alal fala ka faɗa ka ji kamacin sala kai ma ka ce ka ji kamacin sala kar ka ce a kama Allahu a dama babu kawai ka ce ga duka musu sala in yayi ɗaya kai ɗaya in biyu yayi kai biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah banda la ha ilaha illallah muhammadur rasulullah masallaci ya cika wannan ma duk ƙari ne kuma ba a ce ayi ba amma ba na yi mutane dai suna yi amma nassi shari'a ba ta ce ayi ba me annabi ya ce ayi irin abin da ya faɗa shi za ka faɗa kar ka rage kar ka ƙara wanda ya wannan kuma shi zai samu lada wanda ya kara kuma in yaji aka tambaye shi mai dalilin karin yayi bayani Muhammadu kam Rasulullahi ne ko ka faɗa nan ko baka faɗa ba kuma ba nan ne wajen faɗin Rasulullahi ba kuma a nan ba a ce ka ƙara ba da Allah malam mutum a halin tafiya in ya ga dama yana da dama ya kasar in ya ga dama ya cika a ya kasar ne ya yi kasar shi ya fi saboda wasu malamai an yi ma saɓani shin wai kasar nan wai wai sunna ce ko kuma dai azima ce ko dole ce akwai malaman da suka ce fa kasar nan dole ne suka ce automatically kana fara tafiya sallar ka ta dawo raka'a biyu dan hadisi ya inganta na na Aisha ta faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai ingantacce Allah ya farlanta wa manzon Allah sallah idan ta tafiya ce raka'a biyu idan ta zaman gida ne kuma aka ce a tikata kenan daman sallar tafiya raka nawa ce biyu in dai ana tafiya to biyu ce to ta zaman gidan ne ma aka yi ma ƙari aka ce a yi hudu to shine wasu malamai suka ce kana hawa hanya to yanayin sallaka kawai ya canja ta zama me raka'a biyu wacce ake mata raka'a biyu magariba damun ba kasar asuba damun kasarariya ce me dalili suka ce gashi nan duk tafiye tafiyen da annabi yake kasar yake dan me zaka zo an an an ce kai kasar zaka canja suka ce kasar ba wai sauƙaƙa ma akai ba matsalar sauki bane daman in an yi tafiya ma kawai kawai raka'a biyu ce fahimtum wasu malaman suka ce a'a rahusa ce rahusa kuma wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya bari ma'ana kana raka'a hudu ne aka ce saboda gajiyar tafiya ka iya yanke sallah kamar da ita raka'a nawa biyu so sai kaga zaka iya hudunka sai ka je kai hudu kuma biyun kaga za ka yi sai ka je ka yi haka malamai suka faɗa amma dai ya inganta cewa abin da ya tabbata ya fi inganci in dai kana kan tafiya ne kai kasar amma in ka bi jam'i ka cika sallah shikenan akwai dan uwa da ya faɗakar da mu da yawa yawa ana yin tambayoyi a nan masallaci akan abin da ya shafi sallah so kafin mu yi wannan karatun mun karanta littafin sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon sa karshe kaset hamsin da biyu kuma an dora shi yana kan plate guda daya mp3 yana nan a gadon kaya ana ana siyarwa sannan akwai na kallo a aikace da yadda ake ruku'i da sujjada da waye da duk abin da ya shafi matsalolin sallah da fatoyin duk tambayoyin da aka yi akan sifar salatu nabi wannan ba Allah Muhammad yana da shi wannan mai daukan bidiyon so idan mutum yana so zai iya bada komemorin sa ko ya sa a kawo masa plate din zai taimaka muku in kuna yawan ji kun ga kun huta ba sai mun ta maimaita abu guda ɗaya ba mun fi son a rinka kawo sababbin abubuwa da ba a tattauna su ba to move forward mu rinka ci gaba ko ba haka bane ba cewa ne kana fatawa akan sallah ba amma dai dan takaice muku wahala su za ku iya neman wannan kasar na sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam cikakke dalla dalla wani ya rubuto takarda wai cewa a ina zai samu a kasar din wannan karatun gashi nan wannan malam Muhammad yana taimakawa Muhammad Dangote gashi nan wannan mai recording din duk wanda yake so ko audio ko plate din ko na kasar din rediyo ko kuma na kallo duk yana da shi gashi nan sai a yi masa magana gashi na ku iya karɓar lambar wayarsa sai abin amma fa ba aikin sa bane sai da kasa in taimakawa yake yawa sai ka bashi on booking ka karɓi lambar wayarsa zuwa wani sati sai kama saboda kar wani ya zo ya bashi a zazzale shi ya dauka kullun ya mai waya ya dauka yana tare da shi ne yawa kuma akwai wani wanda yake sana'a sai da kasa din zai zo karba a wurin sai yana fitarwa yana kawo mutane to shi ma ya taimaka sai zo ya rinka sayarwa mutane a nan amma shi dai wannan taimaka mana yake wai wannan ba Allah ne yake cewa da Allah mala a taimaka a fassara mana wannan ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikinku a wata kira'ar min anfasikum daga zaɓaɓɓunku shine mafi tsada a cikinku Allah ya turo muku yana ɓata masa yana jin ba daɗi duk abin da zai bakanta muku rai annabi baya son su kuma yana kuntata masa harisun alaikum manzo Allah mai kwaɗayin alheri ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim mai jin kai ne da tausayi ga muminai sallallahu alaihi wasallam wannan ayat tana nuna mana wato irin yadda annabi yake kaunar mu yake son mu sannan kuma yana nuna manzan Allah mai tausayi ne mai jin kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma wannan na ƙarshe yana tambaya ne da larabci ya rubuto wai da Allah ya za a yi da mutumin da Allah ya jarabe shi ga tsohon shekaru ya daɗe ga shi kuma amma ya jarabci da kullum sai dai ya ɗauki hoton 'yan mata yana ta kallo kuma ga shi ba zai iya yin aure ba to ba ma wani tsufa ya ba fa irin samarin nan ne fitinan lokurin to ya ce wai ya wuce shekara ashirin shekara ashirin wani tsofa ne ya ɗauka ma wani wani abin kirki zai faɗa wallahi kawai ka ce me hukuncin samari yan tamori kawai masu kallon matan mutane ya za a ce mutum musulmi wai ya zauna wai yana tara hotunan yan mata kun ga abin da kuke mantawa akwai hadisi da manzo Allah sallallahu Allah ya masa rahama ya kara masa daraja daukaka yake cewa kowane ɗaya daga cikin ku ya rinka yin wa dan uwansa abinda shi ma yana so a yi masa abinda kake so a yi maka kai wa dan uwanka sannan ya ce abinda baka so a maka to ka kai wa dan uwanka abinda nake so na faɗa a nan yanzu kaga matan nan da kake gani yan matan nan da kuke yaudar su ba auren su za ku ba kuna ta karban hotunan su iyayen wasu ne malam daga nan zuwa yan shekaru goma biyar shida bakwai ƙasa da haka sama da haka shekarun ba yawa bane za su zama iyayen wasu yanzu za ka ji daɗi a ga hoton mahaifiyarka a wurin tsofaffin samarinta tsakani da Allah kaga wannan kalam bashi jiddan bai da daɗin maji to wannan yarinya da kake tara hotunan ta kana kallo kana ɗauke kewa da shi uwar wani ne daga nan zuwa wani lokaci uwar wani ne ku ɗaliban ilimi ne kuna zuwa wurin wa'azi kuna zuwa wurin karatu ku daina kazantacciyar rayuwa irin abin da samari matasa marasa addini suke kuma ku zama iri ɗaya da su ka je ɗakin saurayi ka gaina da alban ɗan fatan 'yan mata ko ga mutum da hankalinsa da wayansa wai a wayarsa hoton 'yan mata a screen ɗinsa yau ya sa hoton wance in ya sa tv ko sun yi faɗa da ita ya canja ya ɗauko ta kurna ya saka zama ta masa rashin mutunci ya ɗauko ta wajen ɗorayi ɗorayin nan haka wato wato Allah mana afuwa yanzu kun ganan ga waɗannan dattawan kun gan nan duk da furfura wallahi inda zan ba su lasfika za su gaya muku lokacin yarinta su wallahi ba su yi wannan abu ba san shi ba ba san shi ba shi da Allah ya tsare musu darajarsu da tsohonsu suka girma da mutuncinsu amma duk saurayin da ya bata rayuwarsa akan irin wannan wallahi tsufarsa ma bai zai kyau ba so ba abu ne mai kyau ba ka sani wannan hoton da zaka je kalla sai Allah ya tambaye ka duk abin da kai wallahi sai Allah ya tambaye ka me yasa kai duk abin da ido ya gani sai an tambaye shi dan me zaka je ka tara hotunan ƴaƴan wasu ba auren ta zaka yi ba wanda ya auren ta zaka yi kana da dalili mubarrir cewa ya halatta ka aure ka kalli matar da zaka aure amma ba auren ta zaka yi ba ustaz kuma yanzu ban dada muku misalin da za ku ji ba daɗi dan ku gane illar wannan wato namiji a bincike ya nuna ba wanda yake da zafin kishi irin namiji yanzu a yanda kake dan Allah ka yi aure shekara ɗaya shekara biyu shekara uku za ka ji daɗi da Allah ka ji an ga hoton matarka a ɗakin wani tsohon saurayinta ka auri yarinya komai da komai kuna tare sai aka ce ma ai akwai wani da wani yana da hotunan matarka kala kala lokacin an yi yarinta ya karɓi hotunan ta yana duba dan Allah zaka ji daɗi akwai wanda zai yarda da wannan to me yasa kuke tara hotunan yan matan mutane kuma yanzu misalin kanwarka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya zaka ji daɗi a ce yau ga wani can yana rike da hotunan kanwarka yana ta kallo yana ta ɗauki kewa da shi dan Allah zaka ji daɗi to ita wannan wadda ka ɗauki hotunan ta ka rike ai hotunan ai ita ɗin ma kanwar wani ne yar uwar wani ne ban yi muku magana akan yaudara da samari suke wa 'yan mata ba mutum ɗaya sai ya tara yarinya yarinya yarinya wajen guda bakwai shi kaɗai wallahi kuma wallahi wannan abin sunan shi ɓata lokaci da yaudara wallahi kuma wallahi ya kamata ku sani wallahi duk abin da kai sai an yi wa 'yarka yawwa duk abin da kai sai an yi wa 'yarka ka yi da yawa ko kai kaɗan kana nan kana zaune kana ganin ka wata za a ce kana da ya mace a gaban ka za ta girma a gaban ka za ta fara zama budurwa kana mamaki ga yarka ta zama budurwa ta fara girma a gaban ka kai kanka ba za ka bari ta fito wani fitowa ba ka san ta yi girma da yawa a gaban ka ba za ta iya daura zani a gaban ka ba a gaban ka yarka ce ba ta iya sa riga a gaban ka ba saboda ta girma to kana nan wallahi wasu za su rinka zuwa suna daukan yarka suna wannan tsayar da ita tunda kai ma kayi wa ir wani kama ta dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amali duk abin da kai sai an yi ma to gwanda ku tsaya ku rayuwa irin ta addini kuna cikin ni'ima wallahi wallahi duk matashin da yake garin yana cikin arziki malamai suna ta wa'azi ana ta karatuttuka ana ta wa'azi ana ta fadakarwa wasu jihohin ku zai ku tambaya wallahi neman malaman da za su karantar da su dan tsakanin magariba da isha nan wallahi sun rasa babu sai ka tarar da lokal gamman guda wallahi ba malami ko daya duk lokal gamman din wallahi ba malami ko daya kuma a yanzu nan a nan a nan Kano state wallahi akwai lokal gamman din da na rantsi da Allah sai ga gaba ɗaya lokal gamman din bai fi masallaci dai ko biyu ake karantarwa ba tsakanin magariba da isha'i amma kuku nan kuna cikin ni'ima in ka burga baban shiga fu can ana karatu wu nan ana yi wani ma kusa da gidanku ne kana shigowa ka samu ilimi malamai suna ta karantar da ku to me saura ku yi aiki wai shikenan mu yanzu yaushe za mu zama mutanen kirki kawai sai dai abin mu ya zama a baki kawai a baki a baki a baki a baki mutane suna ta suna ta addini mu kawai sai dai ya zama a baki kawai ba aiki irin wannan ɗabi'a mutane sun kasa gyara al'ada al'ada ta kashe mutane a irin abubuwa da ake na lalacewa akan harkar aure a ga mutum da mutuncinsa darajarsa wai yaje yana neman aure a bakin titi yana hira da yarinya a bakin titi ai wallahi mutuncinka ya wuce wannan wallahi mutuncinka ya wuce wannan jiyan nan wani yake bani labari yace ya yi magana da abin da zai aure yace yace duka duka wallahi malam kwana yau kwana biyar ne ma kawai na ce kaga yace mai yarinya kin ga ya ce wa yarinya kin ga arziki ne Allah ya kawo miki Allah ya taimake ki ya turo miki arziki ni wane ne dan wane ne jikan wane sana'a ta kaza aiki na kaza wane ne kaza so ba da bukatar zo ina wani zurubto ina zuwa zance ina wanke babbar riga ina sa turare ina wani ƙarya ina wani abu ki je ki shawara ki addu'a in kin gana miki zaki yi aure iyayen ki za su yi miki aure yanzu a yi magana zan turo kuɗin aure shi kenan kurin a zuwa aure ba wani zirga zirgar da zan yi iyakaci tsakanin na da ke buga waya mu gaisa da ke shi kenan kawai abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe Allah mana ba ka ɗauka mu hoton wannan mutum wannan yaro kuma na san ba haka yake ba subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum